الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى قوديا دي قدر تامن حتوى أولنا يمتنا أصبر a yau muna ashirin da taran watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam za mu tashi safaha ta ɗari da saba'in da hudu malin yana ba mu labari akan abin da ya shahi hijira zuwa ƙasar habasha wanda aka samu kaso daga cikin musulmai masu yawa wanda suka je zuwa ƙasar habasha firaran bidinihim saboda su gudu don su je su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to bayan mun ji irin maganganun da aka hakaito daga abin da ya shahi ja'far muna cikin hadisi na ummu sulaim ummu sulaim Allah ƙara yarda a gare ta take ba mu labarin yanda hijira ta gabata yani yanda hijiran nan ta gudanu bayan kammala faƙara ta akan cewa faƙala lahu ja'farun ayyuhal malik kunna qauman ala shirki na abudul awsan wannan mun kammala shi za mu tashi inda mala yake cewa wa qala ziyad ibn wa qala ziyad an ibn ishaqa fad'ana ila allah lin wahidahu wannan annabin da ya zo mana in ji ja'far yake faɗa wa najashi wannan annabin da ya zo mana ya zo ne fada'ana ya kira mu ilallahi zuwa ga Allah lin wahidahu wa na'budahu saboda mu dayanta Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu bauta wa Allah shi kadai wannan tauhidul ibada shine asalin tahiyar musulunci shine girgam kuma shine matashiya duk abin da dan adam zai aikata da sunan addini to dole sai an samu ikhlasi a ciki wannan ikhlasin shine ma'anan lin wahidahu saboda mu kadaita Allah wa na'budahu kuma mu bauta mushi wannan shine abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo ya kira duniya akai sanan wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi sanan mu bar nakhla'a yani an natruka mu bar ma kunna na'budu duk abinda muke bauta ma nahnu da mu wa aba'una da uwayenmu wannan abubuwan da muke bauta ma min dunihi kuma bayan Allah mu bar su waɗannan abubuwa min alhijarati wal awthan na daga abin da ya shahi duwatsu ne wal awsan na abin da ya shahi gumakan ne ko wanda aka yi da icce ko wanda aka yi da dutse mazalla ya zo ya kira mu akan cewa kar mu bauta ma wannan mu bauta wa Allah subhanahu wata'ala shi kadai bayan ya kammala mushi da'awa ta tauhidi wanda kuma dama ita ce matashiya mai Allah yake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan sai ce an i'budu Allah wajtanibu at-taghut sai ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma kaf face sai da Allah ya aika mata mai gargadi wannan masu gargadin kuma gaba ɗaya da awace guda ɗaya suke yi a ni'budullaha malakum min ilahin ghayru ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta kuma bayan Allah to kaga najashi da yake ya karanta addinin su haƙiƙanin karantawa karantawa na gaskiya idan ya ji ana bayanin abauta wa Allah shi kaɗai kar abauta wa gumaka a bar duwatsu a bar aljannu a bar shaidanu a bar wane ne kaga kenan ya tabbatar da cewa lalle matashiyar wannan tahiyar irin ta annabi isa ne alaihi salatu wasalam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna nahnu ma'shar al-anbiya yake cewa mu taron annabawa yake cewa babanmu guda me ma'anan babanmu guda ya'ani tahiyar mu guda ce kowa yana kira ne zuwa ga adayan ta Allah subhanahu wataala illa Allahumma an dan samu bambance bambance bangaren da ya shahi shari'a amma tauhidi tahiya ce guda daya shi yasa duk al'ummar da ta zo ban kasa abinda ta yi shine musulunci bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai dukkan annabawan Allah sun kira zuwa ga me zuwa ga musulunci meye musuluncin kuma shine dayan ta Allah a cikin bauta kar a sanya mushi kishiya to bayan ya kammala mashi fakara mafi girma sai ce wa amara na bisidqil hadith sannan wannan manzon ya umurce mu da mu zamanto masu gaskiyan zance in za mu yi magana mu yi magana wanda yake na gaskiya an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasu ayyuka na saban Allah ana iya katarin mumuni a same shi a ciki mazalla ce za a iya samun shi amma ka tambaye mazalla za a iya samun mumuni da ƙarya mazalla ya ce a'a mumuni baya ƙarya almu'minu la yakzib duk mutumin da yake da imani baya ƙarya sai dai sama ta hadu da ƙasa wannan kuma shine wajibin da yake kan kowanne ɗaya daga cikin mu ka zaman to mutum mai gaskiya shi yasa Allah ya kira gaba ɗaya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku zamanto a cikin cikin mutane masu gaskiya kuma wannan gaskiyar da ya karantar da su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zamu ga ƙarin bayani akan ta a gaba cewa lalle waɗannan mutanen sun yi riko da wannan gaskiyar sannan wa ada'il amana ya umurce mu akan cewa mu rika mu rika sabke abin da ya shahi amana mu cika amana kar mu yi yaudara kar mu yi ha'inci kar mu yi zamba cikin abinci addinin musulunci bai san zamba ba ko kuma cin amana dukkan wani musulmi da zai ci amana to ya sani cewa ya ƙetare karantarwar addini yanzu shine ya bigi gaban kanshi ittakhadha ilahahu hawahu ya ɗauki abun bautan shi ko abun yi wa da'a a wannan bangaren zuciyar shi ce kawai ya biyo son zuciyar shi sai ya ci amana amma in dai akwai imani nagartacce to babu zancen cin amana kuma wallahi kowanne ɗaya daga cikin mu ya tsarkake zuciyar shi ya zamanto amanan nan ita ce abin da ka sa a gaba a cikin dukkan al'amuranka in kasuwa za ka yi ka sanya amana idan aiki kake ka sanya amana idan wani kwadago kake ka sanya amana idan zamantakewa kake tsakaninka da iyalin ka sanya amana da mahaifanka ka sanya amana dukkan wani majali da ka sani babu inda amana ba ta shiga ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ta inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kaga ashe amana wani abu ne da yake wajibi akan dan adam ya kiyaye ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya lissafa mana cin amana a matsayin alama ta munahuci duk mutumin da zai yi zamba cikin aminci to wannan mutumin wani mutum ne wanda yake ya dauki sifar munafukai ya gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala shine yake cewa ya umurce mu akan mu kiyaye amana to amanan nan kuma a yau kamar yadda hadisi ya tabbata manzo Allah yake cewa awwalu ma taftaqiduna min dinikum al-amana abu na farko da za ku fara rasawa a cikin addinin ku shine amana sai an rika kutamce a rika misali in mu'amala za a yi ta kasuwanci wa yake da amana tsakanin mai saya da mai saidawa illa man rahima rabbuka tsakanin yaron shago da wanda yake uban gidan shi kiyaye amanan nan yana nema ga gari al'umma ya zaman to mutum an mishi abin da aka mishi amma kuma sai ya bigi gaban kanshi bal watakila wani zai juya abin ma ya maida shi nashi kawai ya zamana kuma ya mursisi kuma da wanda abin yake ci yake sha kuma ya san ba nashi bane ba Allah kiyaye wajibi ne mutum musulmi ya kiyaye amana kaga rishin kiyaye amana aibi ne a gare mu mu yanzu a irin kasashen mu inda za mu yi aiki da karantarwar musulunci ba mu bukatar wata halsiya ko kuma abin da ya shahi wannan sabuwar da aka yi mai sunanta kwaldef ba a bukatan su saboda in kowa zai kiyaye Allah ya ja kunnen ka cewa ka zama to mai amana matashiyar addinin musulunci da karantarwanta na farko farko akwai amana to dan me a matsayin ka na musulmi zaka ci amana ka ji tsoron Allah ka hudda son zuciya babu abin da yake kai dan adam zuwa ga wannan in ba son zuciya ba kana ga abu kaza in ka zauna a saman shi ko kuma in ka dan wawura wata kunu min badi qaumun salihina kaga akwai matsala ka ce ai daga baya an komo ai kaza an komo ai kaza ko kuma wani ma saboda gigita ya ɗauki wannan kuɗin ya zuba ya je ɗakin ubangiji wai ya tafi neman yahiya a anan za ka nemi yahiya ba can ba za ka neme shi waɗanda ka ɗauki nasu ka maida musu nasu shi ne yahiya kawai raddul mazalim wani abu ne da yake cikin shuruɗu tauba dole in ka zalunci mutum sai ka maida mushi wannan abu Allah kare mu da cin amana Ja'far yake cewa Najashi manzalla ya umurce mu akan kiyaye amana sannan kuma ƙari akan haka wasilatul arham ya umurce mu akan mu kiyaye zumunta a kiyaye zumunta kowa ya kula da ƴan uwan shi wannan ƴan uwa kuma matashiyansu shine wa uwa da uba shi yasa addinin musulunci ya ta umurnin akan mutum dole yami dole yayi biyayya yayi da'a ga mahaifan shi kar ka mai da su gehe kar ka nuna cewa kaman wani rakam ne wanda yake jaf ko kuma a wasu mutane daɗaɗɗu wanda sun daɗe ai wasu abubuwan ma ba sai an sa su a ciki ba a ka ba su kulawa da ƙaddarawa da mutuntawa su riƙa ji a cikin ransu cewa lalle wannan ɗan nawa yana kula da ni wannan shine matashiyar amana matashiyar abin da ya shahi zumunta sannan kuma ɓangaren 'yan uwan mahaifiyarka yayinta da ƙanninta da ɗiyansu da wane ne haka ɓangaren mahaifinka yayin shi da ƙannin shi mazansu da matansu wajibi ne ka kula da su kar ka zo ka rika rayuwa kamar ci da aka yi kan haɗu daga sama a arrahim zumunta abu ne wanda addini ya san shi al'imamun nawo ya kulla babi na musamman a cikin littafin shi akan cewa babi da ke magana akan falala ko kuma wajibcin sarar da zumunta dole ne ka sarar da zumunta Allah ce fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum yace ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum lalle rishin kiyaye zumunta yana sanya mutun yayi ayaga da ubangiji subhanahu wataala ya zamanto duk abinda zaka yi Allah sai ya cire albarka a ciki saboda kai ba rokar zumunta zumunta wani abu ne wanda yana damfare a al'arshin ubangiji sannan Allah ya ba zumunta damar ta sadar da wanda yake sadar da ita ga rahamar Allah sannan kuma ta yanke wanda yake yanke ta game da rahamar Allah manzala sallallahu alaihi yake cewa man man man ahabba duk wanda yake so an yunsa alahu fi asarihi duk wanda yake so a ƙara mishi a cikin arzikin da yake samu sannan kuma wa yunsa alahu fi ajalihi a ƙara mishi adadin kwanakin da zai a duniya mazalla ce falyasilir rahima mutumin ne sarar da zumunta sarar da zumunta yana ƙara wa shekaru yana ƙara ma shekaru ko ya zama to ƙare shekaru a haƙiƙa ko kuma ya zama to a albarka Allah zai sa ma shekarunka haka kuma iya daga cikin abin da yake sa mutum ya samu arzikin duniya ma sarar da zumunta amma yanzu mutum diya bai san dan uwan shi ba sai an je rigima wani ya kai karan wani a can sai a kwatse ko a kotu a rika ai dan gidan wane ne daga wace yo ai wacce diya wacce ce wani dan wane ne yo ai kuma ga kunun hallo a gama alƙali ana fama a muku shari'a ashe kai dan uwan shi ne shi bai sani ba kai baka sani ba wanda da yawa akwai shi yanzu kowa ya bigi gaban kanshi wannan matsala ce manzala sallallahu alaihi iya daga cikin abin da ya fara karantar da sahabbai silatul arham sadar da zumunta sadar da ita kuma wani abu ne wanda aiki ne Allah ya dora maka ba ni na dora maka ba a matsayina na dan uwanka na jini ka ce a wani na kiraye shi so ɗaya na gaida shi na kiraye shi so biyu na gaida shi da haka shi bai taba kira na ba ko mai saji bai taba mun ba ko kuma da na kiraye shi ma ce ai wane ne bai da lamba ta ma ba shi yasa ka ba Allah ya saka in kai Allah kama kuma Allah zai baka sakamakonka manzon sallallahu alaihi yake cewa laysal wasilu bil mukafi ba fa mai sadar da zumunta bane mutumin da yake yin ramuwa in an mun in yi in ba amun ba kuma kowa ya zama inda yake subhanallah kuma wani abin ya bata zumunta da yawa wani bai da lambata wani bari in goge lambar shi daga cikin wayata saboda bai taba kirana ba kullum nake kiran shi kiran shi da kake yi ka sa ma ranka dan Allah kai sai ka samu lada amma in dama kayi ne dan shi to kaga ka wahala ka kira ko bakar lada a wajen Allah da ba kai dan Allah da haka dan ya kira ko bai kira ba wannan abun la yuharriku sha'ratan fi ra'sika bai daga maka ko gashi dai akan ka bai tashi me yasa saboda ka san dan wa kai in ya kira ya ma kanshi shi ma in bai kira ba kuma shi ya sani in ka samu daman da zaka mishi nasiha ka mishi nasiha akan ya kula da yan uwan shi silatul rahim sarar da zumunta iya daga cikin abin da yake addini kai dan uwanka ko arne ne dole ne akwai irin kalan zumuntan da ka sadar zuwa gare shi a bangaren da ya sha addini kuma wannan kowa addini shi sannan yake cewa wa husnil jiwar wannan manzon da yazo ya umurce mu akan mu kyautata mu kyautata abin da ya sha makwabtaka makwabcin mutum ne kai in a ina ne ka yi ƙoƙari ka girmama shi ka karrama shi kar kai abin da za ka cutar da shi ka kai hatta da abin da ya shahi ko karatu za ka yi kar kai karatun da za ka ɗaga murya ka cutar da makwabcinka kaka taɓa zamanin ci bautan Allah ne kake ba bautan Allah ba ne ba ka zo ka buɗe mikro ka kwana kana karanta Qur'ani babu wanda ya saka ba addinin Allah ba ne ba kuma wanda in za ka yi tsakaninka ne da kai da ubangijinka kuma kaga mafi mafi fitowa hilin abin da zai ba mu amsa akan wannan manzala da ya sallallahu alaihi wasallam da ya je ya samu Abubakar yana karatu ya samu Umar yana karatu ɗaya ya sadda ɗaya ya ɗaga da yawa aka ce Umar me yasa ka ɗaga yace saboda wanda yake barci ya tashi manzala sai ya ce mashi sadda muryarka ta zama to ƙasa ƙasa saboda kar ka cutar da wanda yake hwa la'alla kai lokacin da ka tashi kake so kai shi ya gama abin da zai so yake yanzu ya kwanta ya huta kuma ka ɗauko lasfika ka zo ka sa mishi ka kwana akwai marar lahiya akwai tsoho wanda dama da kyar samun barci daga an yi katari ya halka kuma shi kenan da kai suna cewa tun karfe uku na tashi tun karfe biyu da wani abu ya tashi daga yayi na harin da an yi halka to kuma shi kenan sai da yanda Allah yi sinunul manaya rigingimin rayuwa ɗana wane iyata wacce dukiya ta kaza abu kaza kaza ana ta lissahi ana dabbara wa kaddara ana ta dabbara abubuwa ana kadartawa ya abu zai kasance ya abu kaza zai kasance ga matsalar wacce ta komo daga gidan mijinta ko ya kore ta ko an sake ta har yanzu bata auru ba yaya za duka waɗannan abu akwai su sinunul manaya shekaru na wasu abubuwar za su zo su hau kanka wanda asali ba naka bane amma su zo su danne ka to wannan ya zo yana faman ya dan samu barci haka kawai sai ka zo ka tada shi ko kuma ka hana shi barcin bai daga cikin tsarin karanta addini kyautata zamantakewa na makwabtaka kai makwabtaka ko a masallaci kuka zauna da mutum waje guda ka girmama shi sannan kuma kar kai abin da zaka shiga haƙƙin shi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa an hane an hana duk wanda ya ci albasa ko ya ci wani abu mai wari Allah ya qribanna masjidana kar ya kusanci masallacin mu me yasa saboda za ku yi makwabtaka da wani ka cutar da shi idan zaman to an hana wanda ya ci albasa ko ya ci tahornuwa ina ga wanda ya taba min babi aula min babi aula zaman to ka zo masallaci kana wani irin wannan wani wanda iska yana fitowa daga jikinka wanda wanda yake kusanka wallahi sai ya da gaske zai tasbihi ma saboda wani hamami da zai rika ji in ya daga bakin shi ya rika jin wani abu wanda ba daɗi wajibi ne duka mu kiyaye waɗannan abubuwa duka iya daga cikin zamanta makwabtaka manzala sallallahu alaihi yake cewa ma zala jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayurithu jibril bai gushe ba yana mun wasici game da kula da haƙƙin makwabci har sai da ne tsammanin kan ya gama bayanin shi sai ya ce kai makwabci zai iya cin gadon makwabci bai waɗi ba amma dai yadda nan daga bayanin ya ƙara ya tisa ya maimaita don ya nuna maka haƙƙin da makwabci yake da kanka naka mu ji tsoron Allah akan dukkan makwabtaka da muke da mutane kar ka rika zage-zage a cikin gidanka iyan makwabta suna saurare wani music zai sa kai daga dalilin makwabci fa sai iyanka su koyi rawa su koyi wasu waƙe-waƙe a dalilin abin da suke ji daga makwabta ana samun wannan ko kuma matasa wanda suke zama cikin fada a cikin anguwa a sa wannan a ƙure volim wanda duka iya daga cikin cin haƙƙin zamantakewan abin da ya shafi makwabtaka wajibi ne mutum ya ji tsoron Allah wannan abin da za in ma kai ka rasa abin da zaka saurara ka ce sai ka ji waƙa to ka sa ka saurara kai a karan kanka dan me zaka zaka dora wasu dole sun saurara iyan mutane duk sun harrace waka kala kaza saboda wani in yazo kullum ya sata wallahi zaka amsa Allah gaban Allah zaka bayani gaban Allah wanda kuma ana samun shi wanda bai kamata ba gaskiya wajibi ne mutum ya kula da abin da ya shahi makwabtaka ka kiyaye kaka shiga haƙin makwabcinka kakka muzantawa mutum ko kuma abin da ya sha irin misali wani gololo da za ka ga mutum ya zuba gololon gidan shi kadai ya fitini titin gaba daya wani duka bai kamata ba kuma duka iya daga cikin haƙƙin makwabtaka da rashin kulawa kaga karantarwar addini wa wannan suna cikin abubuwan farko-farko da aka fara a kansu amma sai ga mutum musulmi gwanolan shi ya kashe titi rins mai moto ya zo ya taka ya watsa ma wani ce Allah isa ba ma haisa ce Allah isa ba automatikiyan ubangiji subhanahu wataala zai zai gafarta musu Allah ya sakanta musu automatikiyan Allah sai ya sakanta musu saboda wata bukata ka wanda kuma wani lokaci za ka ga abin takaici wani gidan da za ka gani ka ga ko da Allah ruwan ruwan gololon ko kuma ruwan wani alwala alwallan shi kawai shi an sake shi wani a saman titi yake ta dan me za ka yi haka da mu kula da abin da ya shahi abin da ya shahi makwabtaka wa husnil jiwar Ja'far yake cewa Najashi mazalla ya umurce mu akan mu kyautata akan abin da ya shahi makwabtaka mu karrama makwabtan mu ba za mu yi abin da zai cutar da su ba sai ya ce wal kaffu anil maharim wad dima mu kame game da abin da ya shahi duk wani abin da ke haramun ne sannan kuma da duk wani abin da yake jini ne kar wani ya zubar da jinin wani mutum musulmi ba halinka bane ba ɗabi'anka bane ba kashe mutum da sunan daba ko da sunan ku ne matasa ko da sunan bari ka kashe shi kai kasan shi ko da makamancin wannan ka sani cewa ubangiji subhanahu wataala ya haramta iya daga cikin manyan zunubai salwantar da rai salwantar da rai yanzu ka duba ga al'ummar nan saboda salula ya kashe mutum salula kuma abin shi ne haƙƙin shi ne sai a kashe shi wani iya daga cikin fitintun da mazala yake cewa ya ati alan nasi zamanun la yadri alqatil fi ma qatala wala almaqtul fi ma qutila shi wanda ya kashe bai san me yasa ya kashe shi wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi haka kisa kawai alharan shi kuma iya daga cikin dama alamatu sa'a iya daga cikin alamun tashin kiyama mazalla ya hana ya haramta duk wani abin da ke haramun ne sallallahu alaihi wasallama waddima ya hana zubar da jini in ka kashe ana shari'ar Allah kai ma kashe ka za'a yi ba yanda za a yi ka zamanto ka kashe wani haka kawai don son zuciyarka kuma a ci gaba da barin ka kana yin lumfashi a addinin Allah babu wannan wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas katabna alaihim fiha ai mun rubuta musu a cikin ita at-taura kuma shar'u man qablana shar'un lana in ba wanda dalili zai nuna ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa an-nafsu bin nafsi in ka kashe kashe ka zai da haka duk mutumin da yake matashi ne wallahi tsoron Allah ko da sunan ka dauki makami kai tsaye ko kuma da sunan cewa kai wani mutum ne da kake kula da harakan jiya likita ne kai kar kai abin da zai zamanto sakaki ne daga gare ka ya zamanto sababin salwantar ran wani mutum ka tsaya iya abin da za ka yi kai al'amari kuma a hannun Allah yake amma akwai abin da zai iya zauwa ya faru shi wanda yake kula da wanda ake wanda ake jiya shi da kai shi ya sallahin shi ne shine sababi la'alla ya zo ya yi kaza alhalin ya yi kaza maimakon ya kaza ya yi kaza maimakon ya yi kaza ya yi kaza sakaki rashin kulawa ko aka yana gaba komai bane ba wallahi komai ne a wajen Allah Allah zai tambaye ka idan nan ba wanda ya sani an hada malaf an hada dosiye an kare shikenan halas ya mutu ya mutu shikenan Allah gafarta mishi Allah gafarta mishi to zaka jira kai kuma zaka amsa a wajen Allah ka tsaya iya abinda zaka iya kai abinda ya karhinka kuma kaga shiga cikin shi anil maharimi wa dima sai ya ce wa nahana anil fawahishi haka ya hane mu akan aikata duwar alfasha duwar alfasha abin da ya shahi zina abin da ya shahi liwadi abin da ya shahi madugo irin abubuwan da ake sallata su a yau wanda yake nuna maka duniya duniya gaba ɗaya ta ji kunya duniya ta ji kunya waɗanda ake ga akabira ne a cikin duniyar ashe mujrimi haƙin ne yadda Allah ya ambata mafi girman kuma su ne mafi ɓanna ya za a yi a yaɗa alfasha a cikin mutane innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladhina amanu Allah ce lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah waɗanda suke son yaɗa alfasha a cikin al'ummar musulmi wannan mutane suna da azaba a nan duniya da gobe kiyama ko ta hanyar wani nau'in karantarwa ko ta hanyar raba wa matasa wani abin da za su yi amfani da shi wajen ayyuka na fasikanci maimakon a ce mutane su ji tsoron Allah su bari a ana nuna musu cewa ga hanyar da ya kamata ku bi da irin asalib da hiyal akwai salo da dubaru da wayo da ake yi wanda ƙarshe ana so ne a ɗora mutane saman kan wannan hanyar daga cikinsu akwai jinkirin aure da ake so a jinkirta lasiyama iya mata a jinkirtar da ita sai ta kai lokaci kaza saboda akwai yiwuwan kahin ta kai wannan lokacin kazan waƙa'atil waƙi'a mai afkuwa ta abu akwai yiwuwa haka nan ai kalkil ne lissahi ne yadda kasan zaka zamna ka rika lissahin abinka kaza za a yi kai kaza haka suke zamna su yi lissahi ya za su halakar da bayan Allah kalkil ne katta ya aure ta kai lokaci kaza ta balaga tana da shekara goma sha ɗaya sha biyu a ce a sai ta kai sha takwas za ta yi aure a sai ta kammala jami'a a sai ta yi wane da sauransu wanda duka yana daga cikin ɓanda to manzala sallallahu alaihi ya yi hani akan alfahsha kuma duk mutum musulmi ya ji tsoron Allah ya nisanci abin da ya sha alfahsha ko ta zina ce ko abin da ya sha liwatsi ne ko abin da ya sha maɗugo ne hani ne na ubangiji subhanahu wataala kuma tsinuwa ce la'anallahu man amila amala qauma lut Allah ya tsinewa wanda ya aiki aikin mutanen annabi lut Allah ya tsine mashi albarka ina za a samu albarka ko ta gudunmuwa a cikin rayuwar mutumin da Allah ya tsine mashi albarka wallahi babu magana Allah kuma gaskiya ce maganar manzan da Allah ya turo gaskiya ne kuma tabbas wani abu ne wanda yake ko da kana yin shi kana ga al'amura suna tahiya wallahi ta lalace ubangiji yake maka ka jira karshen duk aikin sabo kakafkin shi karshen shi bai da kyau a lokacin da la haula laka wala quwwata bakka da wani dubara bakka da wani karhi bakka da wani azanci a lokacin kuma abin sai ya zo ya tambaye ka kai ne kai kaza kai ne kai kaza kai ne kai kaza wallahi mutum ya ji tsoron Allah duk yanda abubuwa suka lalace ake ga cewa abu kaza ya zama iya da sauki hanyoyi na zina suna da sauki mutum matashi ya ji tsoron Allah kar ka sanya wa takardun rayuwanka datti a cikin wani abin da bai taka kara ya karya ba innama hiya daqa'iq yan mintuttuka ne ka zo ka dawwamar da kanka a cikin wani bakin cikin da har abada a cikin zuciyarka bai guguwa ka ji tsoron Allah in ka ji tsoron Allah ubangiji zai baka mahuta duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya kame game da abin da Allah ya haramta to wannan bawan kuma Allah sai ya awwada mishi abin da ya kame na kan shi da abin da shine mafi alheri kuma mafi halal a gare ka amma wasu rigingimun da zaka ga suna faruwa wani lokaci shi mutum shi da kanshi ya tabo abin dama kuma shi ma dama ya san haka sai an zo an zo wannan gaba kuma la siyama irin wallahi mutum ya kare bude wa kanshi kofar fitina mu suke cewa man shaba ala shay'in shabba alaihi kai hankali lalle ubangiji yana amsan tuban mai tuba kuma mutum zai iya wani ba daidai bai komo ya gyara in Allah taimake shi amma akwai wata ɗabi'ar da duk mutumin da ya yi kuruciya akan wani abu wallahi in ba wani iko Allah ba sai tsuwa da shi a rika cewa wani tsohon banza ne saboda me saboda abin da yake aikatawa ba na dattijo bane ba ba na mutumin da yake da shekarun shi bane ba a lokacin da yake matashi ana ce mishi ka ji tsoron Allah ka bari yana ga ci ai rayuwar shi ce shi zai abin da ya ga dama shikenan yana tahiya wannan rishin lahiyan sai ya auri zuciyar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya ambata mana duk lokacin da ka aikata sai ai dugo baki sai ai dugo baki sai ai dugo baki an ya mamaye zuciyarka la ta'rifu ma'rufan wala tunkiru munkaran illa ma ushriba min hawaka baka san ya kamata ba baka san bai kamata ba sai abin da ya faru da kai kawai kai akwai diyar da ta gane mahaifinta baya zama dan diyar take ta samu wata lamba take ma uban magana har yake aiko mata kuɗi kaga an kwanta dama ko an kwanta hagum za ci sai dai hagum to kaga iya daga cikin ayyuka saboda aikin lalace karka bari zuciyar kai abin ya shiga cikin shi saboda baka san bayan da abin zai kare da kai Allah kare mu al fawahish wa nahana anil fawahish wa qawli zur haka kuma ya hane mu akan magana ta zur abinda baka ji baka gani ba haka kawai kai damar akan shi kace ai a gaban ku akai wannan kuma yana faruwa hatta a cikin aradun nas mutuncin mutum sai ya ce wani kaza kaza kaza kaza sai ka ce a gaba na aka yi in aka zo aka tike ka kuma hallau kai da kanka zaka ce ƙarya kake akwai ɗaya daga cikin malamanmu aka wani ya wata magana akan shi wani lokaci sai yake ambata wa ɗaya daga cikin ɗaliban cewa duk wanda ka ji ya irin wannan magana a lokacin da ya magana kirayo ne yana magana sai aka kirayo malam malam yana zanwa ga shi wanda ya magana lokacin da yake bada bayanin a cikin fada cai a gaban shi aka yi aka ce to mai abin da kawai fa buhita allazi kafara babu amsa alhali kahin yazo ya rantsuwa yake da Allah a gaban shi aka amma ƙarya yake shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da yake magana akan qaulu zur yace ala wa qaulu zur ala wa shahadatu zur wa kana muttaki'an fajalasa manzo Allah yake shingidida sai tashi ya zauna sai yake ce ala wa qaulu zur ala wa shahadatu zur sahabin yake cewa hatta qulna laitahu sakata sai da muka ce ina manzo Allah sallallahu alaihi ya shiru sakon ya isa haka nan manzo Allah yana maimaitawa yana karawa ala wa qaulu zur ala wa shahadatu zur wajibi ne mutun ya hankali da shi gaba ta gaba ja'far yake cewa najashi wannan manzon da yazo ya hane mu wa akli malil yatim kar mu ci dukiyar maraya dukiyar maraya ku zo ku yi kane kane ku yi babakere akan ta ku yi istiwa'i ku zamna saboda kun san cewa babu abin da zai biyo baya saboda ku takardu suke hannu in ka ji abubuwan da ake yi akan dukiya abin ya wuce hankalin adam kuma abin da ka san ba haƙƙinka ba ba kazanka ba kazanka ba ana haɗi kamar labari wallah ba labari bane ba ana aikata shi wan mahaifi ko kanin mahaifi ko kuma wani babban wa kawai sai ya hau dukiyar sai ya zamana dam yayi ta abubuwa yanda ya ga dama ya haramta wa waɗancan suke da gadon ya haramta musu har abada to za a je gaban Allah duniya ba daga take don gwarsawa ba za a je can abin da aka shifka anan can za a je a girbe shi ka mallaka ka mallaki gida kaza ka mallaki kare kaza ka mallaki kaza kaza shikenan ka mutu ka bari me zai biyo baya hisabi kuka za ka yi wallahi ta tabiki za ka ma kanka da kanka kuka ka gane cewa abubuwan da kai ka halakar da kanka ba shi Allah yake ambata mana cewa waɗanda suka aikata ba daidai ba za su rika ambata subura subura Allah ce la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kathira kar ku kira halaka ɗaya ku kira halakoki da yawa saboda ka gama halaka malul yatim Allah ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi buqunihim nara wa sayaslawna sa'ira duk wanda yake cin dukiyar maraya zulman haka kawai akan zalunci wuta ce kake duka kana dura ma cikin ka wa sayaslawna sa'ira karshe Allah zai sarar da kai da wuta wutar sa'ira sai ka ci iya abin da zaka ci amma dai anan zaka bar shi kuma rayuwa ce Allah kaɗai san mi zai biyo baya wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida ka tuna in kai ka walakantar da diyan wani ka hana su gadon su ka tuna kai ma diyanka da kake fama ka tara mi zai biyo baya baka sani ba daka in ka ruha kanka asiri sai Allah ruha maka asiri man sadaqa Allah wanda ya gaskanta Allah Allah sai gaskanta shi wanda ya kiyaye dokar Allah sai Allah ya kiyaye mushi kai ma kana da diya kana da zuriya kana da kaza abinda baka so amma ka kama wani amma cin duke mara yana daga cikin abubuwan da ana gama ba komai bane ba wala haba haba ake ma wani fama yake kawai ana wanda kawai ya samu ya rike shikenan ai ta garrama da shi ai ta zuwa shari'a ana zawa ya san ba nashi bane Allah kiyaye wa akrubal yatim sai ya ce wa qadfil muhsana da kazafi ga mace kaman ma mace kaman ma kace ai wannan mazinaciya ce subhanallahi ai na ka gani me hujjanka me shaidanka addinin Allah idan ana shari'ar addinin Allah koda ka gani karara to sai ka kashe duhu idan ka samu uku babu daya uku na duka su ce wallahi mun gani haka nan ne duka sun jama kansu bulala dole an samu cikon na hudun nan wannan me yasa saboda kare mutuncin dan adam saboda fasikanci yana lalata rayuwar mutum kuma kar wani ya ma wani kazafi haka kawai saboda kana so ka kare da shi daga cewa da wacce ai mazalaciya ce to wa zai aure mazalaciya babu daga duk mutumin da ya kazafi ga mace kaman ma kamata jihuwa da kalma ta zina wani iya daga cikin manyan zunubai sannan kuma iya daga cikin matashiyar addinin musulunci daga cikin abubuwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haramta ya ambata a matsayin cewa doka ce wadda baya halatta mutum ya taba ta sannan wa amarana an na'budu Allah wala nushrika bihi shay'a ka duba ga ya sake maido dai wannan maganar wanda ita ce girgam dukkan sallah da azumi da qiyamul layli da karatun qur'ani da duk wani aikin alheri baya samun gindin zama sai akan dayanta Allah da bauta in ba dayanta Allah da bauta ba babu zancen sallah babu zancen azumi babu zancen aikin haji babu zancen duk wani aikin samun lada saboda ladan hakan ba zai samu ba me yasa ba ɗayan ta ubangiji da bauta ba Ja'far ya sake cewa wa amarana ya umarce mu an na'budu Allah mu bauta wa Allah wala wahda wala nushrika bihi shay'a kar mu amma Allah abokin tarayya kar mu gwamaye kowa da Allah bayan waɗannan abubuwan da ya umarce mu sai ce wa amarana bis salat ya umarce mu da yin sallah zakat ya umarce mu da bayar zakka wasiyam ya umarce mu da yin azumi waɗannan abubuwa duka jafar ya ambata wannan jashi kaga wannan shine shakundum in karantarwar addinin musulunci duk wanda ya samu wannan bayanin to ya samu wani kaso mai girma a bangaren da ya shafi bayanan addini umarni akan sallah a yi ta akan lokacinta a yi ta akan tsarin karantar annabin da Allah ya aiko ba naga ana yi ba ko haka muka gada sannan kuma ya umurce mu akan mu ba da zakka zakkan abin da ya shafi kayan gona zakkar dukiya kuɗi karara sannan kuma da zakkar irin abin da ya shafi dabbobi da sauransu wasiyam kuma ya umurce mu akan mu yi azumi sai ya ce qala fa'addada alaihi umural islam ya ilga mushi al'amura na musulunci ya ambata mashi abubuwa na musulunci fasaddaqnahu mu kuma da ya faɗi mana haka da kaza da kaza da kaza da kaza Jafar yake cewa mu kuma sai muka gaskanta shi ya wannan abu ne wanda yake yuwafiqul fitra kuma shine zaman lahiyar dan adam kaga waɗannan sadur nawa ne lin ne wanda ba su wuce guda biyar ba ko hudu da wani abu inda duniya za ta ɗauke shi ta yi aplikin wannan a cikin rayuwar yau da gobe na adam kowa zama lahiya rigima kullum tsakanin ƙasa kaza da ƙasa kaza an ka samu bakin zane me matsalar rashin amfani da waɗannan abubuwa ne babu tsarin tahiya kamar musulunci kuma waye rubuta wannan allamul ghuyub masanin gaibi masanin dan adam mahalicin dan adam mahalicin sammai da ƙasai da abin da ke cikin su la takhfa alaihi khafiya ba abin da ke boyuwa a gare shi babu abin da bai sani ba harkon shi da ƙarshen shi harkon mu da abin da muke ciki da yanda ƙarshen mu zai kasance duka sananne ne a wajen Allah sai ya ce bayina in kuna so ku rayu rayuwa mai daɗi a duniya ku mutu ku je in kai ku aljanna ku bi wannan tsarin wace ni'ima da rahama da karamtawa da darajtawa ta wuce wannan babu babu duk wani binciken adam yake binciko kaza ana reshar cikin wane ne ana wane ne zo ga bayanin a kusa yake in za a yi shi kowa zai zauna lahiya kasashen turai da ake ga su ne manya-manya a duniya su da kan sun kasa zama lahiya rigima ake kullum tsakanin rasha da amurka tsakanin wacece da wacece ƙungiyar turai da ƙungiyar da amurka da wacece kullum ana ta abin rigima saboda mi kowa so yake ci ana wani zalimci ne kowa ke soyi zalimci ne da abin da ga ana yin nan kusan abu ne wanda yake guda Allah kiyaye to wannan shine karantar addini Ja'far yake cewa najashi manzalla da ya ambata mana waɗannan abubuwan fa saddaqnahu sai muka gaskanta shi wa amanna bihi muka imani da shi wattaba'nahu muka bi shi alama ja'a bihi min indillah game da abun da yazo da shi daga wajen Allah alama ja'a bihi min indillah to gaciya ce ga dukkan mutumin da zai bid'a barka aljihun shi hudu ba sai alama ja abihi min indillah game da abin da ya zo da shi daga wajen Allah daga wajen Allah ashe in za a bauta wa Allah dole ya yi daga abin da ya zo daga wajen Allah da shi za a yi da shi da bayan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fa abadana Allah muka bauta wa Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai bayar abokin tarayya sannan kuma walam nushrik bihi shay'a bamu yi tarayya ga Allah subhanahu wataala bamu sanya mishi abokin tarayya ba ko daya sai ce wa haramna ma harrama alaina muka haramta duk abinda manzon Allah ya zo mana bayanin haramun ne muka haramta shi wa ahalalna ma ahalla lana kuma muka halatta abinda yace halal ne duk abin da Allah subhanahu wataala ya haramta to wannan haramtawan dan adam yake gyarawa yanzu da Allah yake cewa hurrimat alaykumul maita waddam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu akace illa ma zakkaitu wa ma zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam sai ce zalikum fisq al maita iya daga cikin abin da yake sa dan adam ya samu matsalar toshewan kohohin lumhashi kohohin da suke kai jini cikin zuciyarka iya daga cikin matsalar da yake toshe su cin cin cin mushe cin mushe ka je ka sai naman miya kana tsammanin naman miya ne ashe kai wata dabba ce ta kasa ko ta mutu Allah aka aka wannan inta saboda rashin jin tsoron Allah sai ka je ka saya ka zamana ka mai zaman dirshan to wallahi ka samu matsala a cikin lahiyarka a lahiyarka za ka samu matsala maita waddam sannan da jini jinin da yake kadowa lokacin da aka yanka dabba daman masfuhan wannan jinin da yake kadowa haramun ne shi ma za ga wasu mutane da sunan wa ana, ana soyawa ana ci wallahi wannan banna ce guba ce ake ci virus ne kake ci saboda kai tsaye yake taba lafiyar ɗan adam sannan wal khinzir al khinzir alade alade nama shi yana ɗauke da wasu irin guba wanda da tsutsotsi wanda ɗan adam idan yana cin su yau da gobe zai aifar mishi da rashin lafiya a cikin gangan jikin shi kuma ya rasa me yake damun shi duk abin da Allah haramta dan adam in ya bari shine abin yake gyarawa an haramta liwatsi me yake biyo baya a duk mutumin da ya dawwama ya zamanta wannan abin me yake wasu wasu tsutsotsi yake aihuwa a duburan mutum sai zamanto wannan tsutsa abincinsu wannan fasikancin da za a yi da ruwan da za a zuba shi ne abincinsu yanzu duk mutumin da ya yi wannan sai zamanto so ɗaya bai yi ba so biyu bai yi ba wannan tsutsan da yake yake mazamnayyar shi shine abin da zai rika tsunkun shi ya rika takuran shi duk abin da Allah ya haramta zaman lahiyanka ne kai ba Allah zaka amfani da kona abu dan a ce ka ka ka kiyaye doka kaza baka amfani da Allah da komi duk abin da Allah ya haramta wallahi cutarwa ne a gare ka kai dan adam a lahiyanka a makomarka rayuwa ce wata mudda ce 'yar ƙararrama ko a nan kana gaca baka cutu ba to nan ɗan lokaci kaɗan ne cuto za ta biyo baya mutum ya duk abin da Allah ya haramta ka haramtu da shi ka haramtu da shi sai ka zauna lahiya Allah zauna da mu lahiya ya ce wa haramna ma harrama alaina wa ahalalna ma ahalla lana ya abin da ya halatta man a gare mu he mu halatta shi abin da ya haramta mu haram wannan kuma yake maka nunin cewa halattawa da haramtawa aikin Allah da manzon shi ba wani wanda ya sai ce abu kaza halal ne ko ya ce abu kaza haram ne dole sai da wani dalili na addini kaga anan da aka ambata mana hurrimat alaikumul maita kaga abun aka ambata maka wannan ko to duk wanda ba su ba kuma halal ne duk wanda ba su ba kuma halal ne halattawa da haramtawa sai ce fa'ada alaina qaumuna sai mutanenmu suka mana kiyayya suka mana gaba suka nuna cewa suna kyamar mu fa'azzabuna suka azabtar da mu liyaftinuna an dinina saboda su fitine mu game da addininmu waya rudduna ila ibaratil ausan su maida mu zuwa ga bautan gumaka min ibaratil lahi game da abin da shafi bautan Allah mu bar bautawa Allah mu kuma muna bautawa gumaka wannan shine abin da mutanen mu suka mana kiyayya akai kuma wannan Amr ibn al-As sannan kuma da al-Umara ibn al-Walid da sauransu da suka zo innan so ne suke mu koma mu je mu shiga cikin wancan kazamta fitar bayan Allah ya hudo muna bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai sannan wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'ith mu je mu ci gaba da halattawa kanmu abinda muke halattawa irin nada na abubuwan suke kazamta ne a gare mu bautan wani Allah cin mushe zalunci ta'addanci ayyukan fasikanci ayyukan lalaci ya ce falamma ƙaharuna ja'afar yake cewa najashi lokacin da suka buwaye mu ƙaharuna suka buwaye mu kenan suka fitine mu suka hana mu sakatu mu bauta wa Allah wa zalamuna suka zalimce mu wa dayyaqu alaina suka kuntata a gare mu wa hal wa halu bainana wa baina dinina suka sha makantu tsakanin mu da mu da addinin mu suka shiga tsakanin mu da addinin mu wannan dalilin shine ya kai mu zuwa ga kharajna ila biladika muka fito zuwa garinka ya kai najashi habasha waqtarnaka muka zabe ka kai najashi alaman siwaka akan wani wanda ba kai ba waraghibna fi jiwarika muka kwadaitu game da makwabtaka da kai yake cewa warajauna alla nuzlama indaka ayyuhal malik muna sa ran cewa ba za a zalunce mu ba a wajenka ya kai sarki wannan shine bayanin Ja'far qalat ummu salama take cewa fa qala najashi sai najashi yake cewa ja'far hal ma'aka shay'un mimma ja'a bihi a tare da kai baka ruko wata tsaraba ba daga cikin abubuwan da manzon ku yazo da shi fa qara'a alaihi sadran min kaf ha ya ayn sad sai karanta mushi wani kaso sadran yani nisfu sura kusan rabin sura karanta mushe sotu maryam kuma dama sura ce take magana akan mahaifiyar annabi isa ja'far yana karantawa yana rerawa fabaka najashi sai fashe da kuka sai take cewa wallahi ina muku rantsuwa da Allah annajashi baka najashi yayi kuka hatta dallat lihiyatuhu har sai da gemun shi ya jika da hawaye da ka kalli gemun shi kana ga cewa ga sawu na hawaye a dalilin karatun da Ja'far ya mushi na suratul Maryam sannan wa bakat asaqifatuhu su ma wannan fada na fada shi su suka hushe da kuka hatta akhdalu masahifahum har sai da suka jika takarrun suke gaban su ma hina sami'u ma tala alaihim lokacin da suka ji abin da ya karanta a gare su alqur'ani kenan yana karanta su kuma suna kuka kaga amr ibn al-as da umara ibn al-walid da sauransu koken da suka kawo an zo ana karanta wani kaso daga cikin abin da ku ana karanta a garinku abin ya kun bujuru kun ki ku yi imani sai kuka zo kuka samu wani sarki ana karanta shi kuka ma yake kuma kun zo ne a baku wannan mutanen sun san cewa babu labari sun maƙala sai ke cewa inna hazal kalam na ja shi kenan ya ce lalle wannan maganar wace magana ƙur'ani kenan kalam al-qur'an kalamullah kaga nan ma bangaren aqida ya hudu qur'ani maganar Allah ce yace inna hadha al-kalam la yakhruju min al-mishkati allati jaa biha Musa alayhi salam yace tabbas wannan maganar ta huto daga wannan mishkat daga taska allati jaa biha Musa wanda annabi Musa zo da ita kenan maganar ta zo daga wuri guda daya sai ce in tsali ku rashidin ku tahi ya ce masu jafar ku she kuna masu shiriya kenan abinda kuka zo da shi nima na gamsu shiriya ce la wallahi sai juya ya ce wasu waɗannan wakilan ƙureshawa ya ce a'a ina muku rantsuwa da Allah la arudduhum alaikum wallahi ba zan maida su zuwa gare ku ba sannan wala an'amukum ainan bazan ji zuciyata ba za ta samu nutsuwa ba wannan fakarar mu ce ta baya kalmar nan an'amukum ainan zuciyata ba za ta samu hutu ba ba za ta samu jin dadi ba akan cewa in maida su zuwa gare ku da haka ku Jafar ku je ku ci gaba da rayuwarku a cikin ƙasar Habasha muku da matsala sai ce fa kharajna min indihi sai muka fito daga wajen najashi وكان أبقى الرجلين فينا يتي عبد الله ابن أبي ربيعة فقال عمر ابن العاص سيدا منتو عبد الله ابن أبي ربيعة نشيد عمر ابن العاص سي عمر ابن العاص يكتا والله لآتينه غدا يزا أمهتا kenan kamar an zo an yi shari'a ne an kare sannan su waɗanda suka zo daga garin makka shi abdullahi ibn abi rabi'a da shi da amr ibn al-as da umar ibn al-walid ya sun huta sai amr ibn al-as yake cewa wallahi ina muku rantsuwa da Allah ya ce la'atiyan na hukadan gobe zan zo ban dangana ba zan zo gobe bima astasiru bihi hadara'akum akan abin da zan yanke istisali shine ka cire abu daga daga jijiyar shi yadda daga asalin inda yake zan yanke su gaba daya astasiru bihi hadara'akum mafi jama'a ku yani zan yanke ku gaba ki daya kenan gobe zan zo da abin da bayanin da zan yi a gaban najashi zai kare da ku gaba daya wala ukhbirannahu annahum yaz'umuna anna ilaha alladhi ya'bud zannan zan bashi labarin cewa annahu su, su Ja'far su musulman nan yaz'umuna suna raya cewa anna ilaha alladhi ya'bud cewa abun bautan da najashi yake bautawa wanda shine Isa ibn Maryam suna da'awar cewa abdun ai bawa ne ya ce zan zo gobe in yi wannan bayanin in ji amur ibn al'as radiyallahu anhu daga baya musulunta faƙala lahu abdullahi ibn abi rabi'a sai abdullahi ibn abi rabi'a yake cewa ya ce la ta fa'al ce da Allah mu dangana kakkai da Allah kawai bari la ta fa'al sannan kuma kakkamanci fa'innahum wa in kanu khalafuna waɗannan mutane kura sun saba mana fa'inna lahum rahiman suna da zumunta tsakanin mu da su ƴan uwanmu ne dan mu dole sai mun yi abinda mun yi abinda zamu yi kyaututtuka mun bada an mai mana kyautan mu an ce ba a so an karanta Qur'ani sarki yayi kuka ya ce waɗannan mutanen ku je ku rayu a cikin aminci to kuma me zaka zo kai wannan mutanen kuma muna da zumunta da su walahum haqqan suna da kuma haƙƙi akan mu na cewa mu kula da su faqala wallahi la af'alanna amur ibn al-as yace a yace wallahi he nayi sai na zo he na faɗi wannan jashi falamma kana al-ghad lokacin da goben ta yi dakala alai sai amur ibn al-as ya shigo wajen najashi fa qala sai yace ayyuhal malik ya kai wannan sarki innahum su waɗannan mutanen da ka ba mafaka ya kuluna suna faɗa fi isa akan annabi isa alaihi salatu wasalam kaulan aziman wata magana mai girma faɗin ta ma aiki ne magana ta yi muni fa'arsil ilaihim fasalhum anhu aika zuwa gare su su zo su faɗi maka mai suke faɗi wa annabi isa yana ga cewa to yanzu dai makami na ƙarshe kenan bar aita ta ƙare gaba ɗaya kenan tun da shi najashi yana kan addinin nasaranci da aka su zo su yi bayani akan annabi isa fa ba'asa sai najashi ya aika sai ce wallahi ilaihim kenan ya aika zuwa gare su walam yanzil bina ita ummu salama take cewa babu wani abu da ya zo mana lam yanzil bina misruha wani abu mai yauni kwatankwacin wannan abu yanzu an ce mu zo mu bayani akan annabi isa su nasara suna cewa isa allah ne suna cewa mashi allah ce suna cewa kaza suna cewa kaza shi kuma addinin musulunci annabi isa mene ne bawan allah ne manzan allah ne shi ne take cewa wannan abun ya yi tsanani a gare mu faƙala ba a zuna ne ba a sai shashenmu suka ce wa shashe ma za ta kulu na fi isa in huwa sa'alahu wai mi za mu faɗi akan annabi isa alaihi salatu wasalam in na jashi ya tambaye mu an a game da annabi isa to za ka ji wannan can da aka ce gaskiyar magana inda da aka umarce su suna kanta faƙalu sai suka ce na ƙulu wallahi allazi qalahu Allah fihi za mu faɗa akan annabi Isa muna rantsuwa da Allah abinda Allah ya faɗi akan shi shine abinda za mu faɗi gaskiyan da Allah ya ambata ita abinda za mu faɗi wallazi amarana nabiyuna an naqulahu fihi da abinda annabinmu ya umurce mu faɗa akan annabi Isa alaihi salatu wasalam wallahi shine abinda zamu wadi wannan jashi sai dai sama ta hada da ƙasa fadakhalu alaihi yanzu kenan sun gama shawara wa amruhum shura bainahum duka daga cikin karantarwa addini kada tashi abubuwa kawai haka na arƙa bin su gaba gadi a arƙa tattaunawa a tattauna a samu huta da suka shigo wajen najashi wa inda hu ba tsariƙatihi a wajen shi akwai wannan fadawan nashi faƙala sai najashi ya ce musu ma ta kulu na fi isa bin maryam me kuke faɗa akan annabi isa ɗan maryam faƙala lahu ja'far sai ja'far ya ce na kulu muna faɗa cewa akan annabi isa huwa abdullahi wa rasuluhu وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول muna faɗan cewa bawan Allah ne manzon Allah ne ruhi ne ubangiji subhanahu wataala ya busa a gare shi kalma ce ta Allah ta kun fa yakun ya kasance alqaha ila maryam da aka yi ta zuwa ga maryam alaiha salam al-azra kamamma al-batul wadda bata yi aure ba kaga kalmomi takaitattu amma ko sun ba da amsan komi da ja'far ya gama wannan magana fadala an najashi ya da ku ilal ard sai najashi kawai kai tsaye sai meka hannun shi kasa ya da ku ilal ard fa akhadha udan sai ya tsoko wani dan tsinke wani icce yace udan baina usbu'aihi tsakanin yatsotsin shi guda biyu sai ya tsoko wani tsinke haka da ya ɗauko faƙala sai ke cewa ma a da isa bin maryam ma kulta hazal uwaid ya ce annabi isa ma a da bai gitta ba ma kulta abinda ka faɗi ya kai ja'far gitta wanda hazal uwaid daidai da wannan ɗan iccen ƙarami walla ba ka ƙara ba tak yanda yake a cikin attaura da injila shine abin da ka ambata amr ibn al-as ya ce astasiluhum shi istisalahu gaba ɗaya ne za a ta ƙare ne e zai kwashe su gaba ɗaya kawai yana gama bayani kuma ga abin da najashi ya ce to yanzu kuma kalubale zai kuma zuwa gare shi najashi saboda wannan fada da su 'yan habashan a karan kansu za su kalubalance shi akan imani da yarda da yayi da waɗannan mutane duk abin da suka waɗi sai ce haka nan ne shi ne ce fatana harat batsari katubu sai wannan fadan nashi sai suka sai suka fara magana da sauti at-tanakhur shine an yatakallama al-insan bi ghadabin wa nufur kai magana a kusace kuma muryarka a dage gaba ɗaya suka tashi suka tsaya suka ce baya yiwa ya za a yi duk abin da suka wani kace gaskiya ne faƙala sai na jashi ya ce musu wa in tana hartun wallahi ina muku rantsuwa da Allah ko da kun yi bore duk abin da za ku haɗi ku haɗi wannan abin da ya haɗi haka nan ne kuma haka nan ne rahimahullah radiyallahu anhu to wannan kenan maganar najashi za mu ji makomar su su ja'far tare da cewa yanzu abubuwa sun fara rikicewa kenan zuban da su wakilan ƙureshawa yanzu halin su wanda suke fada ta najashi su sun amsa wa abin da ƙuresha suka aiko waɗancan kenan insha Allah ta'ala zamu dakata daga nan sai zaman to matashi ya karatun mu na gaba da izinin Allah subhanahu wataala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله